المستقيم وقال لا صالح قال له عليك اللهم صل على سيدنا فاتي ما اقول ولا خلص لا اجي لا الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع كرايا لدى الماهيب بلا حبائي قبولي وتطهيري وربع جطائي لا إله ويثبتني في الخادمين حظيهم لا إله ويقبل عمده لي يومي لقائي لا إله ويقطع عن البين بالوصل داعما لا إله قد اشتعلت بشوقي كل حشائي لا إله أأمد يا خير الأنام نبينا فمنك أتى الأرصال كل حبائي وفي كل حي من حبائك نعمة فأصدي لإبراهيم طيب أضائي فقير قريب شائر خادم لكم محب لك للحب كل جفائي عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وآل أبائي لا إله محمد رسول الله أعلى وأرفع فهادي شوقي للعامين وأطرب ليلا وما شاكني جيد بذي الشيب تلعب ليلا تيقنت أن الله كان ولم يظل ليلا وأنك محبوب لديه مقرب ليلا وأنك عادل للخلائق مرشد ليلا وأنك عادل للإله محبب ليلا وأنك للأكوان نور ورحمة إلا وأني ملاذي والمحيمين مذنب لا إله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله سلام لدى خير الخلائق مطرب لا إله عليه مع الآل الكرام وصحبه لا إله صلاة وتسليم من المسك أطيب لا إله رضا المنحم نام طلبي حيث ما نلت
رباه حوج كفي جميع الذي رمت ويصغر بعيني تيلادي وقارفي لدركي ربا ما هي حياتي وإن مت فقولي إلى تصويري مدهيك صادق ودل على صدقي جميع الذي قلت فكلي مشغول بكل محمد ولو أتخذ غلا سواه وما نلت ولكن اكتفى آثاره وفعاله أسير على الأعضاء من عجل ذا تبت عليه صلاة الله ثم سلامه بكثرة تسليمي على المصطفى فقت عليه مع الآل الكرام وصامه تعالى
حق قدره وامتداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشهداء بهذا المحضر وسعد بي بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله أنوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya raya mu kuma ya azurta mu da lafiya har muka ga dawowar wannan lokaci mai albarka wannan munasaba mai girma muka ga watan rajab ya kuma dawowa mai albarka alhamdulillah yau muna cikin watan jumada akhir ya kwana 30 wato 28 haka muna ganin cewa watakila ya zama litinin mai zuwa ita ɗaya ga watan rajab wanda kamar da muka al'adanta a duk wata irin wannan na rajab in ya dawo mukan zauna zama irin wannan a kowane dare domin karanta wasu daga cikin kasidu na diwanin maulan bashir ibrahim ya radiyallahu anhu kuma wato mu fassara abin da ya samu daga ciki har zuwa ƙarshen watan mun al'adanta a kowane watan rajab na kowace shekara mu karanta diwani ɗaya daga cikin diwanai na shehu ibrahim diwanin nan da ke hannunmu kamar da mun sha nanatawa diwanai ne guda takwas mabambanta kowanne shehu ibrahim ya ba shi suna radiyallahu anhu alhamdulillah wannan ita ce shekara wato ta goma cif da muka fara wannan karatu mun zama wannan karatu daga diwanin sairul kalbi muka dinga dagowa sama muka karanta nurul haqi shekara ta dawo muka karanta manasiku muka karanta shawul asqam wata shekara muka karanta urwatul wusqa wata shekara muka zo dai har muka yi sauka to kuma bayan mun yi sauka shekaru takwas a bara sai muka dawo kan diwani na biyu mana mun sake sulman yawa mun yau ƙasa kenan maka ji diwanin iksiru sa'ada bai made sa'idu sadat yanzu kuma alhamdulillah Allah ya kuma raya mun kuma ganin wata shekarar gashi mun shiga cikin diwanin salwatu shujuni fi madihin nabiyil mamun sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana bakan ciki da damuwa albarkar wannan diwanin da zamu karanta Shehu Ibrahim ya sa masa suna salwatu shujuni wato kwaranyewar bakan ciki da damuwa zaizayewar bakan ciki da damuwa a cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine annabi al-mamun alaihi salatu wassalam alhamdulillah qira'i rajul ma hi qubayla hibai qabuli wa tatahiri wa rafu gidai qiraya garar baki na ladal mahi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garar baki da zan samu a gurin manzon Allah al'ada idan ka yi bako to a dai karamci irin na dan adam da kuma tanaji tanaji irin na musulunci za ka nemo abubuwan da za ka bashi ya ci ya sha ka bashi gurin zama ka nuna masa gurin kewayawa don ya zama ka ɗauke bukatunsa na farko farko kafin kuma ka tambaye shi ma daga ina ya fito ba kuma za ka tambaye shi yaushe zai wuce ba sai bayan kwana uku ƙa'idar musulunci kenan amma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa karamci ya fi kowa iya saukar baki kiraya garar baki da nake sa rai a gurin manzo Allah rajul mahi qubayla hibai kafin ma a kawo kyauta mai gwabi a miƙa min domin bisa ka'ida haka ne ko in ka sauka gurin babban mutum zai baka abinci ya baka abin sha ya baka gurin zama ta kuma ga wannan maganin tuntuɓe a hanya misali karka tafi kana waigi kira ya rajul mahi ko bai lahi bayi kai ba yanke wake ba ko to kira ya rajul mahi wato garan baki na gurin manzon Allah qubaila hibai tun kafin ma kyauta da zai mika mun kabuli to babban garan bakin da manzon Allah zai mun shine zama ya karbe ni manzo Allah ya karbe ni tukunna a matsayin hadimin sa ya karbe ni a matsayin masoyin sa ya karbe ni a matsayin mawakin sa to wannan shine mun garin baki da yake bata gurin manzo Allah annabi ya ce ya yarda da kai kai nasa ne ai ba garin bakin da tafi wannan kabuli karbuwa da zan samu a gurin manzo Allah wata ihiri da kuma ya tsarkake ni ya wanke ni tas tas gabaran duk wani daudodi gabaran duk wani illoli gabaran duk abin da yake na kazanta zai gare ni ya zama Allah ya wanke ni ya tsarkake ni kuma wa rabbu jida'i sannan kuma da ɗauke mun dukkanin rufe-rufen da ke cikin zuciya da rufe-rufen da ke cikin idanu ya zama an yaye hijabi kuma na sadu da hazara hakikatan to wa'annan ni a guri na sune babbar gara baki da manzo Allah zan nake fatan samu da gare shi kafin ma magana samun kyauta ko wace iri wa yuthbitu li fil khadimin haziyahum wa yaqbalu amdahi li yawm liqai wa yuthbituni sannan kuma Allah ya tabbatar da ni fil khadimina a cikin khadimansa manzo Allah ya tabbatar da ni a cikin khadimansa haziyuhum wayanda suke madaukaka daga ciki ya maida ni a cikin manya-manyan khadimai nasa wayanda suka rabbanta da burinsu ma'ana suka cimma buri a cikin hidimar da suke kai wa yaqbalu amdahi sannan manzo Allah ya karbi yaban da nake masa li yawmi liqa'i har zuwa ranar da za mu haɗu duk abin da zan faɗa a cikin yabansa ya zama ya karɓa alhamdulillah maulan mushe ibrahim radiyallahu anhu ya cika wannan buri nasa yana faɗa mana a wani wuri yana cewa ra'aytu rasulullahi nassa bi annani wa madhiya maqbulun talaqaituhu nassa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiri kiri mun yi arbani da shi a zahiri ba ba mafarki ba na ga manzon Allah nassa manzon Allah ya ga mun baka da baka bi annani wa madhiya cewa da ni din da yaban da nake yi masa makabulun duka karɓaɓɓu ne gun Allah duka an karɓe mu manzo Allah ya karɓa ya karɓe ni ya karɓe yaban da ne masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sadaka wannan mushawarar Allah ya cika wannan buri alhamdulillah haka in wani yana yaban manzo Allah yana fata ne yana rarrashi ne a karɓa shi shawarar Allah tun Allah ya karɓa manzo Allah ya karɓa an buga mai tamfi ya san cewa ya karɓu alhamdulillah wa yaqbalu amdahi li yawmil qiyamah ya zama ya karɓi yaban da nake masa har zuwa ranar tashin alkiyama wa yaqdau an albayna bil wasl da'iman qad ista'anat bis shawq kullu hashay wa yaqdau an albayna sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya yanke dukkanin nisa ga birana tsakanin da shi eh duk wani nisa da ke tsakanin ni da shi ya zama an yanke shi yanzu ya zama an kusanto da ni ya zama an samu wato a saduwa ya yanke nisa bil wasli da'iman wato da samun saduwa da shi sallallahu alaihi wasallam ko da shi ba yankewa kad ista'alat kullu hasha'i saboda dukkanin wato kirjina dukkanin haƙarƙarina ista'alat bi shauqi ya kama bal bal bal bal da wuta shauqi da bege zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahmad ya khairal anami nabiyana منك أتى الأرسال أرسال كل هباء آ أحمد يا أحمد صلى الله عليه وسلم وأن الحمزة تبركو آ أحمد ko Ahmadu alhamdulillah da farko wato adatun nida'i ne harafi ne na kira kira ma'ana in za ka kira sunan mutum a ƙa'idar larabawa akwai kalmomin da suke amfani da su ko kuma kowane kalma akwai abin da take nufi akan ce ya wani ko kamar yadda Allah kan faɗa su a Qur'ani ko zaka ji ya shu'aibu a salawatuka ta ko samuruka ana turka ma ya abudu aba'una a wannan alabi amwalna ma nasha misali ya shu'aibu ya adamu ya ibrahim karsar da kasar uya ya musa la takhaf wannan ya ya din kira ne sai a kira sunan mutum sai a ce ya da kuma akan ce wa wa fulan ko wa abata ita ma akwai abin da ke nufi akan ce a kamar yadda ya faɗa nan gurin a ahmadu sali duk kira ne in aka amfani da kalmar alhamza kamar wannan a ahmadu to ita ana amfani da ita ne lil da'il qarib kiran mutumin da yake kusa wanda yake dab da kai zaka kira shi ga ka gashi ba zaka ce ya ba sai ka ce a a muhtar wannan yana nufin cewa ga ka gashi kuke magana amma wani lokaci kuma laraba saboda hada lirin nasu sukan kira mutum yana nesa amma su kira shi da a wai dan su nuna tsananin kusanci da shawakuwa da ke tsakaninsu da shi mun kula yawwa yanzu idan mutum yana nesa da kai ma zaka kira shi to kakan sa alhamza saboda ka nuna cewa kai a gurin ka makusanci ne saboda a zuciyoyinku tare suke manna suke da juna ko da shi kamar yadda dai anan gurin radiyallahu anhu ne mun kula sai ce a bismillah bismillah sakata haka kuma in za a kira mutum yana nesa a ka'ida sai a kira shi da ya in yana nesa ya wane in ka ji ya alama ta cewa wanda ake kira a nesa yake to amma ko da yana kusa da kai ka kai shi in kana so ka nuna kai ba ruwan ka da shi eh tsakanin kai kai kai ba ka rabu da shi yawa misali to sai ka sa ya ga ka gashi dab da shi amma sai ka ce ya Mustafa dan ka nuna masa ko kuma in kaga alamun tunanin sa yayi nisa da kai kana so ka dala hankalinsa mun kula to kamar da kuma akan ce wa ita kuma wa in ka ji ta to ka jirko da gudu in ka ji mutum ya kira ka da wa to ka girko a guje akwai matsala ya shiga damuwa kenan domin ita ana kira ne da ita domin neman ɗauki in ka ji an ce wa fulan balarabe ya kira ka da wa to ka narko a guje inda hali ma ka tauna makamai dan daga dukkan alamu a cikin hadari yake mun kula to a ahmadu shi radiyallahu sai amfani da alhamza saboda ya nuna tsananin kusanci tsakaninsa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ahmadu ya manzo Allah ya khairal anami nabiyana ya biyayyan talike wanda shine annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa minka atal arsala kullu hibai minka daga gare ka ne ata kullu hibai duk wasu kyaututtuka suka zo wa al arsala manzanni duk kyaututtukan da manzanni suka samu da duk baiwar da suka samu a gun Allah ta hannunka ta biyo manzo Allah yana faɗa yana cewa Allahul mu'ti wa al muqassim Allahul mu'ti wa al qasim ko ko anan qasim wallahu al-mu'ti di ya zo a hadisi anan anan Allahu al-mu'ti wa al-qasim anan al-muqassim wallahu al-mu'ti Allah ne yake badawa amma ni nake rarraba dan kako a hannunsa eh ka gane baka gane ba ka sani baka sani ba dai a hannun kansa min wara hijab sallallahu alaihi wa sallam saboda haka hatta manzanni ma baki dai duk abin da suka samu na baiwa da girma a gun Allah tabaraka wa ta'ala sun samu ne da gurin manzo Allah minka atal arsala kullu hibai al'arsal jam'i ne ba jam'i ne na rusulu ba ko rasulu ba shi rasulu manzo ɗan aikin Allah jam'insa shi ne rusulu manzanni kenan amma an kaji arsalu arsal to jam'i ne wanda yake nufin gara wato garke da yawa ake biya wa haka kamar garken dabbobi wanda za a sako su to a jere wani na bin wani akan ce masa arsal dalilin da za ake ce masa arsal saboda sai wani ya wuce wani ya zo bayan sa kamar sojoji da suke tafiya a jere a jere suna fareti misali kenan to su ma manzannin ya akai sun zo lokaci dare na'am ban zo lokaci guda ba saboda haka sun zo ne wani na bin wani sai wannan annabin ya gama nasa ya tafi wani ya zo sai wannan ya gama nasa ya tafi wani ma ya zo shi zai da ka shirin Allah ya ga ya kira su arsa mun kula eh amma ba wai kai tsaye jami'i na rasulu ba ba rasulu ne arsalu jami'in sa ba a'a rasulu shi jami'in sa rasulu ne amma arsalu tana nufin wasu abubuwa da suka zo a jajjere da juna da haka dai manzanni kina ala kulli hal eh mana ba sai shehun ba ai sai da ku shehun wa fi kulli hayyin min hibaika ni'matun fa asli ibrahima sayba bai وفي كل حي من هبائك نعمة نعمة نعمة تاسوك في كل حي نعمة من هبائك ni'ima daga cikin kyaututtukanka da baye bayanka ya Rasulullah ta sauka fi kulli hayyin a cikin dukkan rayayyu a cikin dukkan unguwanni a cikin dukkan garuruwa a cikin dukkan zamunna ba wani zamani ba wani unguwa ba wani rayayye ba wasu jama'a wanda ni'imar manzo Allah ta sauka a cikin su ba babu kowa daga cikin arzikin manzo Allah ya samu ها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana gaya masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aiko ka ba sai rahma ka talikai baki da ashe manzo Allah shi rahama ne ga dukkan talikai shi ko talikai ina ba ta kaita kan mutane ba ba ta kaita kan aljanu ba ba ta kaita kan zamanin sa ba ba ta kaita kan kabilar larabawa ba ba ta kaita kan akan kowa da komai kuma ko a kowane zamani sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin annabi adam haɗan autar da za a haifa a duniya daga rahmar manzo Allah suke samu da ba wannan rahamar shikenan kuma sai lalace a duniya ba zai yiwu ba saboda haka ne fi kulli hayyin min hibayika ni'matun fa asdil ibrahima sai ba bai da haka ya rasulullah roƙon da nake yi ga shafa ibrahim hadiminka ga shafa ibrahim hadiminka asdil ibrahima ka ba wa shehu ibrahim sai ba da'i kwaranye na baye baye ka ba shi da yawa wani akan wani ka ta kwarara masa Allah da barka wannan addu'a ta shahur da mu ma Allah ka shafe mu da wannan baiwa ta sayyidina Rasulullah faqirun garibun sha'irun khadimun lakum muhibbun laqalil hubbi kullu jafai faqirun da Allah sallallahu alaihi wasallama wato shahur da Allah yana siffanta kansa a jama'an nan saboda ya san yanda ake shiga fadan manzon Allah shi manzon Allah ya shiga fadan sa sai ka tsaraita gaban duk wani girma naka ka tsaraita gaban duk wani matsayi sai ka ga babu kai cikon eh sai ka ga babu kai sai ka yi ta darruji tukun sannan ka shiga fada manzo Allah irin yadda ake son a shiga sannan ne ka karbu irin yadda ake karbuwa hmm sannan ne karbu irin yadda ake karbuwa me shi wanda da nake faɗa wa mahani an makami hubbukum hubbukum haqqan barani wa mahani an makami soyayya ku hakikatan barani ta kike ta shige ni ta rinjaye ni ya zama yanzu ban da iko da kaina wa mahani amma har ta shafe ni gaban matsayina da misali ina da wani matsayi ma to yanzu wannan zoyayya ta shafe ni gaban sa bana ganin sa yanzu ganin nake kurin common ba kawo wata ko yawa ka je da kin shiga harara amma ka shigo harara kana daga kai an aka dauko sai ka ba ku madagawa Allah kuma dagawa aka shigo fada manzo Allah ai kasa ake da kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi ya san yadda ake shiga fada manzo Allah fakirun ni fakiri ne ana da komai garibun kuma ni ba ne ban san kowa a garin nan ba sai kai na sani sha'irun kuma ni mawaƙin ka ne dama khadimun lakum kuma hadimin ka kaga da wayannan abubuwan hudu sun cancanci kowane ɗaya dan shi ayi kyauta dan shi ayi ni'ima dan shi ayi baiwa dan shi a tausayi yanzu ka ga fakiri ko baka san shi ba ba dan yi iya bana ba ba ma yaran ku ɗaya ba amma fakiri ne ya cancanta dan shi ka kyautata masa dan wannan talauci in ka ga garibi bako bako ne wanda aka halattawa a musulunci ya iya yin bara ko multimillionaire ne shi ko ko multimillionaire ne shi yana da tarin dukiya a garin su amma yanzu nan bako ne shi a nan garin bai da kowa ya halatta tashi ya bara a bashi kuma shine agir sabi to dan shi ko don wannan matsayin nasa ya san a kyauta a baiwa haka sha'iri mawaki yanzu mawaki zai tsaya a kofar gidanka yana zabga ma kirari in dai kai din karimi ne ba la'imi ba ai ka samu abin da ka dan kwakulo dai ko ya ka jika masa balle a ce ya tada inda karanci yake ha ya zo ya yabo babba ya yabo mai madaukakin matsayi yanzu ka ga kyautar doki yanzu ka ga kyautar riguna yanzu ka ga kyautar kuɗi yanzu ka ga kyautar mota yanzu ka ga kyautar gida yanzu ka ga hajji da umara saboda ya zo ƙofar gidan babba karimi to ni ma sha'iri ne naka ya rasulullah shekul abdullahi ya ce jarat adatul ajwadi bil bazli wal ada idza mudhu bi shiri wal bishri wal qira daraw anna khayral khalqi akrama wahibin ha wa afdalu man ha man yuti zawil zawil zawil badwi wal wal wal wal wal wal wal qura ko yawa wa afdalu man yuti zawil badwi wal qura jarar adar ajwaji al'adar masu ba da kyauta manyan mutane karimai ta gudana bilbazli wal aqa ta gudana akan ba da kyauta da baye baye iri iri idan mudihu bi shiri lokacin da aka zo aka yabe su da waka ka zo kai rubu babban mutum karimi yanzu zaka sha kyauta sai da illa ini idan mudihu bi shiri wal bishiri da rau to ai sun san ne anna khairal khalqi cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akramu wahibin ya fi kowa karamci ya fi kowa kyauta ya fi kowa baiwa ha abu da ban yudi zai bari wal qura manzo Allah shine mafi bisin wanda yake ba ƴan kauye da ƴan binni duka baki da sallallahu alaihi wasallam dan haka tun da zo ne yabi manzo Allah ku zan sha kyauta eh na zo na zo inda ya dace wanda ya je gurin wani sa kuma ya saba lamba faqirun garibun sha'irun sannan kuma khadimun lakum kuma ni khadimin ka ne ya rasulullah har yanzu muhibbun ni masoyinka ne laƙa kulla jafa'i wanda na gamu da kowace irin wauta da kowace irin wato izgilanci da kowace irin tsageranci daga mutane ba don komai bane lihubbi saboda soyayyarka kawai ban da laifi ban da sanka ba irin cin mutunci da su zarafin da ban gani ba don kawai ni masoyinka ne ah laifin me ne duna zambin gaira anni hubbuɗa hafi janani duk ba laifin kuma ne ba mazza ƙujil jiji haran akhrajuni min magani sun yayya ga fatata sun jefe ni sun tsaga min fata jini ya zuba sun kore ni da gari na da gidana na fita na ina ji na gani na fita laifin me kai ne shi Ibrahim duna zandin ba laifin tsaye ba na zaune inda laifin gaira anni hubbu da hafi da nani laifi na guda ɗaya shine soyayya manzo Allah ta cika min zuciya in dai akwai laifin da nake shine wannan to kuma tun daga wancan zamanin har zuwa yanzu nan shehu ma ya kwanta radiyallahu anhu ya kwanta ma amma ba dai ya kushin sa ba har gaban gobe akwai masu ya kusa kowa da inda ya kana wani yake ya kusa to me laifin sa dole zambin gaira anni hubbu da hafi da nani yau ko mutum maki shehu Ibrahim ne duk kiyayyarsa da shehu in bai sallama masa akwai ba da ya yarda shi masoyin annabi ne da wannan ma ake jifan sa ta ya cika san annabi ya cika san annabi shi ne ma matsalar da shi radiyallahu anhu ai mun gode Allah mun gode Allah Allah ba mu ikon koyi muhibbun ni masoyinka ne la qalil hubbu kullu jafayi wanda kuma na gama da dukkan irin wauta kowace irin wauta na gama da ita saboda soyayya da nake maka kaga wannan irin rarrashi da shugabbewa da shuhu yake yi ai ta isa ta bashi kowace irin kyauta radiyallahu anhu عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة الله الأمن الله يتبت غريك يا رسول الله وآله وأصحابه da alayenka da sahabbanka wa ahli aba'i da kuma ma'abota aba'a ma'abota mayafi wanda aka lullube da bargo din nan ah wannan shine abin da laraba suke cewa zikirul khasi ba'da al'am idnabi kenan bayan an faɗi abu a dunkule kuma a zo a waro wani saboda muhimmancinsa yanzu ya ce wa alin wa ashabin da alayen manzon Allah da sahabbansa ba kowa ya shiga ciki ba wa aka rage duk sharifai suna ciki amma sai ce wa ahali abai da kuma abota aba'a su ba abota aba'a su ba sharifai bane su ba alu bane ba sa cikin alu a saboda muhimmancin su ne shi Ibrahim ya waro su da ambato ai Allah ma na yin irin wannan cikin Qur'ani kakan ji ya ce tanazzalul mala'ikatu sai ce me kuma والروح فيها شيء روح وملائكة با يتتنزل الملائكة أي تتنزل الملائكة بحد إهلتا أين إنما لم يتفزيني أن شابه تاقل أين تتنزل الملائكة كنا شين ما تتنزل الملائكة ملائكة سنة تزوكا سنة بجماعة أشكين دارك لأن ليس كذلك سيسي والروح فيها حد روح لأن أركي جبريل شما ينا سوكا شنا كسي ملائكة أين روح ما ينا شكي أما صدر مهم منشن سأكا وروش الأمبتو وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم أكثر النبيين وأنا النبي أكرجه أكون النبي أشجع yayin da kuma muka riki giya alƙawari daga annabawa sai Allah ya ce wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam su wayannan ba annabawa a muhimmanci sai za aka ware su da ambato haka nan ma wa ali wa ashabi da alayenka da sahabu wa ahli abai da kuma abota aba'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida aya ta sauka inma yuridu Allah li yuziba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera Allah yana nufin ya tsarkake ku ya ku ahlul baiti ya tafi muku da dauda ya tsarkake ku tsarkakewa manzo Allah sun san sai ya kira nana Fatima ya kira Al-Hasan da Hussein ya kira Ali karamallahu wajahu sai ya dauko mayafinsa ko aba'arsa me aba'a ne ake ce wajen abaya ko yawa abaya ko abaya sai dauko ta sai lulluba a kansu sai ya daga bakin aba'a shi ma sai shige ciki sallallahu alaihi wasallam su biyar a cikin mafi ɗaya sannan sai ya ce Allahumma haula ya alu baiti fa azhimur rijsa wa tahhirhum tahira ya ubangiji waɗannan da na lullube su ne iyalan gidan nawa kayan alƙawari na ma yuridu Allahu li yuziba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa tahhirhum tahira to ga iyalan nawa na tara maka fa azhimur rijsa yanzu ka taje da dauda wa tahhirhum tahira ka wanke su wankewa a ɗakin da na ummu sallama aka wannan tana jin wannan irin romo daga rabasa da manzo Allah yake saukewa ai ta kama bakin bargon ita ma ta tuso kai za ta shiga manzo Allah ya sa hannu ya dafe ta ta yunkura ya tare ta ta ce ya rasulullah alastu min ali baitik sai ya ce ala innaki ilal khair ala innaki ilal khair ya rasulullah zaka tare ni ni bana cikin iyalan gidan naka ya kana wannan roman addu'a kuma ka tare ni manzo Allah sai ya ce ala innaki ilal khair ala innaki ke ma kina cikin alheri ke ma kina cikin alheri amma dai wannan kam ba bata ta shigo ciki ba na la ba mu dirhami saboda haka wannan dai ba ta a ciki kenan amma dai ita ma ta samu ilal khair ilal khair saboda haka wa ali abai wa ahli abai kenan ma abota abaa su ne wayannan hadiya shauki lil amin wa atrabu wa ma shaqa ni gidin bi shaybat al aw kasida ta biyu a cikin wannan diwani sai su shujuni shawar da yana cewa dahabiya shauki lil amin shauƙina shauƙina da begena ɗahabi ya fusge ni lil amina zuwa ga manzon Allah shauƙin da ke cikin zuciyata da begena da ƙwanƙona ta ta fusge ni zuwa gurin sayyidina rasulullahi ne bata dani gurin kowa ba wani shauƙin sa sai ya shi gurin kuɗi wani shauƙin sa ya shi gurin mata wani shauƙin sa ya shi gurin abin hawa wani shauƙin sa ya shi gurin gidaje ko ko wani shauƙin sa ya shi gurin wasan wasan wasanni a amina wa shauƙin ya jani ne zuwa gurin manzon Allah sahabi ya fusge ni zuwa gurin sayyidina rasulullah wa a darabu shi zaka ga ina fantamawa ina jin daɗi ina murna ina annashuwa domin na san na kama mai cin wa ma shaqani gidun min shaybat al gidu mata kyawawa ma shaqani basu ja zuciyata basu ja hankali na ba basu shiga raina ba bil shaybat al abu balle su zo suna wasa da ma'abocin furfuran nan ta san mata akwai wasa da hankali to Allah ba taimake ni ni da ma hankali na bai wajen mata ba balle su zo ma suna wasa da wannan dattijo ma abocin farfara din nan shine Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yes eh mana ai ya ce da aniya min tazkarin laila wa tan da niyu kuma haka man ha da aniya min salma wa laila wa tan da eh kun rabu da ni da zancen lailatsin nan da salma da tandanyi din mata yi ne lailatsin sun matan larabawa ne kada Allah ku rabu ne da can wannan laila da maila da tandami duk rabu ne da su ba zancen su ake yi ba zancen manzon Allah ake fa inna jamal al-hashimi musharatan subhanallah sai mun gode Allah ta yi kansu anna Allah kana wa lam yazal wa annaka mahbubul ladayhi muqarrab ta yi kantu na sakankance na yi imani أن الله كان cewa Allah tabbatacce ne samamme ne tun fil azal bai da farko kana walan yazal kuma Allah bai gushe ba har gaban abada haka yake da yake da ta haka yake yanzu subhanallah shi ubangiji ba shi da farko bai da karshe a samuwarsa kuma wannan shine imani hakikatan sai kanta anna Allah kana walam yazal wa annaka mahbubun kuma na su kankance cewa kai din abun so ne a gurin Allah mahbubun mahbubun ladai kai masoyinsa ne kai abin so ne a gunsa muqarrabu kuma kai abin kusantawa ne zuwa gare shi wa annaka hadin lil khalaiqi murshidun wa annaka hadin lil ilahi muhabbab wa annaka hadin na sakankance na yadda cewa annaka hadin lil khalaiqi kai mai shiryawa ne ga talikai murshidun murshidun kai mai shiryarwa ne wa annaka hadin lil khalaiqi murshidun wa annaka hadin kai mai shiryarwa ne lil ilahi zuwa ga Allah muhabbabu kuma kai abun soyarwa ne a cikin zukatunmu cewa manzon Allah alhaji ne mai shiryarwa ne ai zancen na Allah ne ma Allah ne ya faɗa ya tabaraka ta'ala shi ne ya ce manzon Allah mai shiryarwa ne wasu da karatun su bai nisa ba sai su ganin cewa me yasa za a ce manzon Allah mai shiryarwa ai wannan sunan Allah ne alhaji ai sai Allah ya ba za a ce manzon Allah mai shiryarwa ba waya Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta ai Allah ya ce ba za ka iya shirye da wanda ka gana ba to ai shi Allah da ya ce ba za ka shirye da wanda ka gana ba kuma shi ne ya rantsuwa ya ce maza Allah yana shiryewa ha shi ya ce innaka la tahdi man ahbabta a wani wuri kuma shi ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqimin siratillah wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim cewa kai ya rasulullahi wallahi kana shiryewa ya zuwa ga tabarki madadashi وإنك محبوب وأنك حاجر للخلائق هل الإله محبوب سو ذاك من الله صلى الله عليه وسلم واني تنسى على القرآن إنك لا- وإنك لتحدي إلى صراط مستقيم وأنك للأكوان نور ورحمة وأني ملاذي والمحيمين مذنب وأنك للأكوان نور كما كين حسكن كون غبات أنت ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني manzo Allah shine nurul akawan shine nurun shine hasken kaunu baki daya sallallahu alaihi wasallam muka sha yin misali musamman a wajen zamurji cewa yanzu ga hasken fitila shine ya haska ake ganin mu da za a kashe fa sai mu bayyana a dubu ko sai mu tabbata a dubu ba wanda zai ga wani okay to in aka kashe wannan fitilar iya abin da zai faru a nan gurin shine ba za a ga kowa ba amma dai kowa yana nan ai to shi hasken manzo Allah a cikin kaunu da za a kashe kowa bacewa zai kowa zai bisa fayarin ne kawai yana ga babu kawai kowa ya tafi babu dama shine wannan mu a hakikatan babu mu mazallan ne kawai mazallan ne babu mu mu a hakika a hakika sai shi sallallahu alaihi wasallam eh a hakika shine kawai sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa annaka la akwani nurun mazallan shine hasken kaunu baki dai wana shine samuwar ta wa rahmatun manzala rahama ne jin kai ne ga kaunu duka talikai wa anni malazi wa anni cewa ni kuma ni shehu ibrahim wannan dai shugaba na kenan kaje da shugaba na yake shi manzo Allah shine nurul kauni kuma shine rahmatul kauni sallallahu alaihi wasallam kaje shi yadda yake hasken kauni ne shi kuma shine rahama ga kauni baki da wa anni ni kuma ni shehu ibrahim muznibu ni kuma mai zunubi ne tan'am na yi aikata zunubai sun sha mun kai malazi ya mafakata sai na rasulullahi ina sanar da kai cewa anni anni muzlimu ni kuma mai laifi ne wal muhaimini na rantse da ubangiji da suna al muhaimin wa anni malazi wal muhaimini muzlimu dan uwa an kansa jiwa ne a guji yi wa muhaimin din nan fataha ko rufa rufa rushe imani ne wannan gaba daya والمهيمن مسلم المهيمن هو مسلم لا لا شيء هذا اللي هو كان نجا كلا والمهيمن رسوا شيء أقول وأني يا ملازي نيكما يا مفكاتا يا رسول الله والمهيمن نارن يا مكة أبنجي من سنة المهيمن مذنب ني من زي فيني أقول الله saboda haka yanzu rahama kai rahama ne ka tarike ni ko me laifi yaya ba sai manzo Allah ya tsamo ni ba kawai sabon da kawai ya faɗa kenan don ka ce wal muhaiminu muzlim a'udhu billahi min shaitanir ya al muhaiminu zama muslimu a dinga kula mala hadiya ya ga an san su eh ina kai so sai ana kula ku yayi kyau amma dai a dinga kula alayhi salatu wallahi summa salamuhu salamun ada khairul khalaiqi muslimu salatin Allah na amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salamun irin gaisuwar da lada khairul khalaiqi mutribu gaisuwar da take sanya farin ciki a gurin shugaba sallallahu alaihi wa sallama alaihi ma al'adul kirami wa sahbihi salatin Allah na amincin Allah ya tabbata ga alayansa manya da sahabbansa masu girma salatin wa taslimun salati da aminci kenan ya tabbata gare su min al-miski atyabu wannan salatin da amincin ya zama ya fi tashi ya fi al-miski tashin kanshi Radar mun hamin na matsalabi haisu ma niltu ridahu hawar kafi jami'ul ladhi rumtu wannan mushawar dalla cikin kasida ta uku ta wannan diwani yana cewa ridal munhamin na matsalabi yardar annabi Muhammadu samun yadda manzon Allah mai suna al-munhamin na munhamin na ɗaya cikin sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda yake ma'asurai ma'ana ma'asur shine abubuwan da aka rawaito daga zaman nan baya al'ummatan baya munhamin na ɗaya cikin sunan manzon Allah ne ana ce masa munhamin na a cikin littafin annabawan da suka gabata ana ce masa himyada ko himdaya eh idan an rawaito himdaya ko himyada eh ana ce masa kusamu ko sallallahu alaihi wasallam wanda ne kuma yana da sunaye da yawa dai a cikin yarurrukan su ko ranar makanta wani a cikin tasiri ko shekaran jiya mai sun ha ala kulli hal wadal mun hamin na matsalabi sallallahu alaihi wasallam samun yadda manzo Allah shine abin nema na haisu ma nunti ribahu duk lokacin nan tabbatar na samu yadda annabi manzo Allah ya yarda da ni a ai shi kenan ni ruwa ta sha hawatka fi jami'ul ladhi rumtu shi kenan hannaye na ta kama duk abin da nake buri na riga na gama samun duk fata na buri na gama cika kenan da na samu yadda manzo Allah ai buri ya cika hawatka fi jami'ul ladhi rumtu yanzu a jami'a sorry hawarka fi jami'a allazi rumtu yanzu tafuka na shi kenan sun kama duk abin da nake fata da abin da nake son samu na kama na samu wa yazgaru fi aini tilabi wa tarifi darkin zalmahi hayati wa immit wa yazgaru fi aini tilabi ajiyayyar dukiyata tilat dukiyata ajiyayya wanda na tanaji wa tarifi da kuma dukiyata da take shigowa yanzu sabuwar mai shigowa yanzu take karuwa duka biyun yasgaru fi ainini banza nake kallon su sun yi tsararo a idanuna ni ba kawai bane a ido na jishin dukiya ba kawai bace a guri na kuma wallahi an ga haka sai ibrahim ha anai mushi zai Allah hawala ai shi da ko gadan manzon Allah sau da kafa sau da kafa duk abin da ya samu rana za karar da shi an ce ƴaƴansa da iyalan san sana son wani abu to fa kwansa suke dawa da wani abu ya shigo a maza a je a wasa a je a to wannan na kaza ne yawwa to shikenan to an mashi wayo kenan amma ba haka ba da an yi mala gaba ku shehu bar da akan yana so ya zakafa saboda shi ba yadda za ku kuɗi ajiya hannunsa ba su ajiyo akan yana so ya yi zakka sai da ya kirga kuɗi da zai kai adadin nisabi ya kira shehu kabiru fai albanjuli radiyallahu anhu sakataren sa na kuɗi ya ba shi wannan kuɗin ya ce ka je ka aje min wannan ko na ne ma kaka bani ko ka ji na shiga matsala ina neman kuɗi kaka kawo nan ka ajiye su sai sun shekara ka damun da su ya ce to ya ku tafiye ne muke kyau ajiya wanda ka wani lokaci ma hazara akan shiga make-make a rasa yadda za a yi a yi ta tambaya ma babu ni wanda aka kira babu amma shi kabiru fa yana ji bulun mukui yana ji shiru abinsa sai da suka shekara cap ya ɗago kawo shi wuce gashi ce me wannan wannan daga nan na me yace shehu ka manta kai ka bani ajiya rana kaza lokaci kaza ka ce in kama masu shaka yace ab masha Allah dama zakka nake so in yi duk rukunin musulunci ba abinda ma aikata ba sai daya ina jin kunyar Allah in koma ban yi ban yi rukunin da suke rukunin nan ba saboda aka yi kirga adadin abin da ya kai shine zakkar kuɗi ya bayar sannan ya dauki uwar kuɗin kuma ya bayar sadaka radiyallahu ta'ala eh mana ba sai shehun ba kai kana nan da an taba da jinka kana raki kuma an magana ka ce kaza kaza amma da gwagwaron yadda za ka iya kuma wani ce na ce da akwati a bayar ka koma gida kuma ka zo ka tagumi a a ni gwagwaron imanin ka da karfin zuciya ka kuma shi kenan amma dai wallahi mutane su dinga su dinga su dinga su dinga alheri su dinga kyauta kawai kaje ka tare ka ga abin nan ga- ba sa ma karuwa in kana haka in kana son su karu sai ka dinga bayarwa ka dinga infaki eh ma halaka malun an infaq aw an zakati manzo Allah ya faɗa ba wani dukiya take halaka saboda ciyarwa babu ba ta halaka yadda take karuwa ma karuwa take yi in ana ciyarwa ana bayarwa dan zatin Allah ana rikewa shikenan amma shakan da hadisi manzo Allah yana faɗa ba sallallahu alaihi wasallam ha cewa mala'ika guda biyu Allah ya ajiye akwai mala'iku guda biyu da Allah ya kallafa wa aiki kowannen sai yana addu'a kullum ɗaya yana cewa Allahumma aɗi mumfikan halafan ɗaya yana cewa Allahumma aɗi mumsikan talafan Hmm? kullum mala'ika yana addu'a Allah ka bawa mai ciyarwa mayau abin da yake faɗa kenan mai ciyarwa Allah ka bashi mayau ɗayan kuma kullum yana addu'a Allah ka bawa mai riƙewa asarau ba yake nan ba yake da abin da yake so ka je in asara kake so ka ce ba ka da riƙewa ba ka ba ka bayar kai in ka ci kuma ka ba wani ma abun nan hmm? shikenan sai kaga Allah ya ta karo ma Allah iya mana wallahi kan mutane mutane su guji ruwa adina ruwa wa yazgaru fi ayi tiraji wa dari ni da dukiya ta ajiyayya da dukiya ta wai su zo yanzu duk ya su gabu sun yi kaɗan a ilan na ba sai sauran komai ba mana kallon su da wata kima zarkin da mahi hayati wallahi sun yi kaɗan zan iya ciyar da su duka inda zan samu yardar manzon Allah dan wannan zarki ridal mahi dan samun yardar almahi mahi da sallallahu alaihi wasallam hayati tsawon rayuwa ta wa in mutu aka na in na mutu ya zama na samu yardar manzon Allah to in dai wannan dukiyar za ta ba na kan ko zan tsara da ita gaba ɗaya saboda wannan fa qawli ila taswir madhika sadiqun ودل على صدقه جميع الذي قلت فقولي صادق duk magana da kaji ina faɗa wallahi ne gaskiya nake magana ta ta gaskiya ce ina faɗan magana ta gaskiya ila taswiri madhika lokacin da zo ina sawwara yabanka ni in ina kere yabon manzon Allah to bana faɗa komai sai gaskiya da abin da kaji ya zo a diwanin nan kaka dauka wai kiran lamba ne ba kiran lamba bane ka jarraba ni ka gani zaka tabbata haka ne ha wadalla ala sidiki jami'ul ladzi qultu kuma baki ɗayan abin da nake faɗa ma ai ya isa yanzu da gaskiya ta ko eh mana duk abin da nake faɗa ka duba ka gani baka gana aikata ba ne baka gana aikata ba ne shehu radiyallahu anhu ya je masar sarki ya masa shugaban kasar masar ya masa kyauta irin ta kasaita ta sarakuna ta isa mai karanta Qur'anin nan ya zo gaban sa wani ne Husari Mahmud Khalil Husari da Allah shehu da Allah kawai dauko jakan ya mika masa ko bude ne ba yace shehu wannan yana yana fita je duba ya ga abin da yake hankalin sai tashi gigi sai dawo ya shehu ka san abin da kamar wannan ai irin kyauta ku ci tsakanin ku da sarakuna nan nan nan nan wannan wannan ita bakar hinin ana ta yi yawa shehu ka duba ga abin yace kai na san abin da zaka ya ce a shi wallahi baka san me a ciki ba ka dai duba ka gani shehu ya ce kai je ka shi wanda ya bani ya iya bani dan Allah ni da aka bani ba zan iya ba wa dan Allah ba ya fi ni kina gun Allah ma'ana shi ya fi ni kina gun Allah shi ya bani dan Allah me ne masa noma ne masa ko wani abu da wani aiki ne ma zingati da karin mu da shi ban dan waye waye ok to ya gina mun Allah kenan da shi zai iya ba Allah ne ba zan iya ba shi ba shi Ibrahim ba wani abin da ya wuce kyauta da shi babu shi a duniya nan babu ko menene ya ƙara da shi saboda Allah radiyallahu ta'ala anhu fa kulli mashghulun bi kulli muhammad komai na ya shagala ne da manzon Allah dukkan na fa kulliya gabaki daya na mashghulun bi kulli muhammadin na shagalci ne da dukkan manzon Allah ba wani bangare na annabin ba ba wani bangare nawa ne kawai shigar da annabi ba ba kuma da wani bangare na annabi kawai na shagala ba a'a dukka na ya shigar da dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam atayi dhillan siwahu kuma ni ban riki wani masoyi ban ba manzon Allah ba ba ni da wani masoyi sai shi shi kare masoyi na ba ni da wani masoyi sai shi hmm walau ummu kulsum walau kana maryama ko da wancan da wancan kuwa da dukkan girmama su iman walau ummu kulsum walau kana maryama zai mutu ma a jara kama haza ya mana ba sai shehun ba walam asali da khillan siwa ni ban riki wani masoyi wani khalili ba in ba shi ba wa ma niltu ban ma samu wanda zan riga dama balle rike shi wala ittifa asarihi wa fi alihi asirun ala al'adai min ajli zatut wala ittifa asarihi sai dai kuma bibiyar asarin manzon Allah koyi da ayyukansa in ce na bi shi sau da kafa inda da ya aje kafa nan na aji duk abin da manzon Allah yake shi nake yi wa fi alihi da kuma aikata dukkan ayyuka irin na annabi sallallahu alaihi wasallam asiru al'azai wannan abu ne mai matukar wahala ga gabai duk rijima ka duk kokarin ka kowa yi kai ka ce ka yi kwafi manzon Allah kwabo da kwabo abin da yake shi kake inda duk yake nan kake kake wannan asirin al'azai abu ne mai matukar wuya ga gabai ba su iya ba Allah bai halicci gabar da za ta iya dauka abin da manzon Allah ya dauka wannan kan yi itirafi da dole sai kowa ya yi shi dole kowa ma ya sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ubangiji min fauki sauki samawati ya saukar da aya yana kiransa dan Allah tsaya a huta haka ya isa kai wanda zai wa Allah aiki har Allah ya ce ya isa haka nan kwanta ka huta dahe ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula taha malamai suka ce ma'anar ɗaha ɗin ma ma'anar ta shine mai ɗaɗɗage kafa ɗaya cikin sallah dan ya huta saboda gajiya a sallah shine ma'anar ɗaha ko ko ɗaha tana nufin ɗa'il arza aje kafa ka ka huta shine dai ma'ana kenan ɗaha ai ɗa'il arza kenan ka aje kafa ka kana ka huta ya isa ma an zana alaihi qur'ani tashka da kaje mun saukar da qur'ani ba mu saukar danka wahala ba fa ma'ana da muka ce qumil laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zin alaihi wasif ba da kai muka ba faɗa maka idan ai koyi da aikinka kawai ai kai da ma kana yi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfihi wa sulusihi wa ta'ifatu min alladhina ma'aka ai kai ubangiji ya san kana yi dama inna rabbaka ya'lamu ubangiji ya san annaka taqumu adna min sulusayil layli kai kana tashi cikin kashi ukun dare kana raya shi a kashi biyu kake hutawa wa nisfihi wani lokacin ma rabin dare kake tsayawa wa sulusihi wani lokacin kuma sulusi wallahi fa min allazi da kuma sauran sahabbai da suke tare kai suna tsaya ka ai kai mun san kana yi dan haka dahi ma an zanna alaihi wa alihi kai wanda zai ibada har Allah ya ce ya isa haka zaka huta sallallahu alaihi wasallam dan Aisha ta ce idan ya fara tsayawa sallah sai kafan na kumbura sun tum sai yana dage yana hutawa in ta huta ya aje ta tsage dayar sai kwana tsaye sallallahu alaihi wasallam saboda ibada in ya fara azumi sai mun ce wallahi ba zai karshen ruwa ba da yau in ya dinga a jera sai mun fitar rai ya je na shan ruwa kenan kullum azumi ne sannan ya aji sallallahu alaihi wasallam in yana azumi sai ya kwan uku a jere mai ci kuma bai sha kuma kuma idan ya kwana uku a jere mai ci kuma bai sha kuma ba rana ta uku idan ya buɗe baki wannan buɗe bakin da ya shirya sahur din wani azumin kwana uku kuma a gaba har sahabbai suka fara kwaikwayensa za su kwaikwaya suka dinga faɗuwa suna suma yau ba a kai kwana biyu suka ce ba suka dinga faɗa suna sumewa sai da ya tara sai dinga faɗa yace inni lastu ka ka hay a ciku ni fa ba irin ku bane ku daina cewa an kun ga nayi abu kuma za ku je ku kawai ni fa ba irin mu da yawa inni abitu yudimu ni rabbi wa yasqini ni ba kwana nake Allah yana ce da ni na shahidin ta inda ba ku gani za ku daina cewa za ku kai abin da nake ku dai ku za iyar da kuke sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan wanda yake a haka a ai sai yi tirafi to amma fa shi mai faɗa hakan kuma ƙyalan ne shi shi mai faɗa hakan shi ƙyalan ne radiyallahu ta'ala wala kika tafi asarihi wa fi alihi asirun Allah abai koyi bin sawunsa da aikata irin ayyukansa kwabo da kwabo a wannan kan asirun Allah abai abu ne mai wuya ga gabai wahar ɗauka gare shi min ajin za tubtu dan haka ne kaga ina tuba eh bismil ilahi tubtu inni tubtu tubtu lima fa'altu aw ma qultu haka yake faɗa radiyallahu anhu da sunan Allah na tuba duk abin da na faɗa duk abin da na aikata na tuba daga shi eh tubtu haqiqatan wa kam wa kam na qastu li tawbatan wal yawma haqqan tubtu wallahi yau daga sai nake na tuba yau nawa na tuba na zama na ƙara aikatawa amma dai yau daga sai na tuba eh wana ai sai kun shehun ku ai wannan tuftu tuftu tuftu tuftu ya dinga jerawa ina jin guda goma sha takwas a cikin wannan a cikin wala tubtu tubtu tubtu tubtu, na tuba na tuba na tuba na tuba na ai wasu mahajubai da zai gani kawai suka dora yawwa haba ko ko da na yi yanzu baka ji magana ka gani ko na kawai haya tuba daga kamalu saboda kamalin an ga musu wani kuma ta ka gani ko ya tuba da faila a rika tunani ne da shiga da ya tuba kaji wawaye cewa mu lisa daga radar ya gaya ce Allah ne ya taimake mu lokacin da ran shehu aka yi wannan aiki da wannan magana ba uban da ya sai tare ta ba wanda ya sai tare ka ce misali wai ba ba ana nufin an tuba da da da dariƙa ko da kamal ko da kaza ba ba wanda ya sai tare wannan magana to sai Allah ya sa lokacin da ran shehu ana karshe karshen rayuwa karshe karshen ahli shi sana a wani tun radi Allah ne ya tafi je samu shiru to to shiru ga abin da ake faɗa kasan mu wasu sun ce wai ka tuba daga dariƙa wasu sun ce ka tuba daga wani Yau da Allah ce wani mai gina mutane ne to wannan kasida ni a aikin hajji na shida ma na rubuta ta ni hana manta ma na yi ta shekaru da yawa can can barbar ba aka yi ma ba wani lokaci mai tsawo lokaci mai tsayi ma na yin ta ma wannan ba ba sai zama ce kuma kawai na shiga hazara tsakanin da Ubangiji ne ina ta na ta rarashin Ubangiji na fadanci a gabansa kai kuma kana zancen wani abu daban wannan kalmar duk ba ta nan ba ce ba to tuma da ne shi ne dalilin da yasa ya rubuta urjuza su tauba ko ta su tauba kai ya sharhin abin da yake nufi da kansa radiyallahu anhu ba wani ya sharhin ta ba da kansa ya sharhin abin da yake nufi a cikin daga wakida ai ga arifai suna tuba tuba din nan kai ja jikinka ba irin naka tuban bane a malam a tambayi shi manta jarma da gaya wani ake tuba fatum sahi wasta ga sirriru ya shiga yi fa zalika a ala malahu na tsanar afuwa ai mun ga da muna tuba muna ta tuba din nan ai mun ga wani Allah ne ma ai ga wani Allah ne da ai ga gaba na haka to ai magana babba ce Allah ga ta bana ba ai kararrama ba ce ba irin yake tsammani ba irin naka tuban bane wannan mm ai kwarai kuwa min azal da tubtu alaihi salatu allahi summa salam salatun Allah da amince Allah da bata ga manzon Allah dukkan salatu taslimi al mustafa fuktu ni da kake ganin na tsera sa'a da kake ganin na samu wani matsayi madaukaki da kake ganin na samu fada a gurin manzon Allah ha dukkan salatu taslimi al mustafa yawan salati ga annabi ne jamu da yawan kai gaisuwa ga manzon Allah ne na wuce kowa kai ma an kana so ka je gurin ko ka ci ayari ita ce mashigar ka gurfana ka zama hadimin manzon Allah alaihi ma alal kirami wa sabi salatan Allah da amince Allah ya tabbata ga manzon Allah da sahabban sa manya salatu wa taslimun fa inni bihi fustu da wannan salati da wannan taslimi ne bihi fustu da shi nake rabauta gon Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah za mu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kuma insha Allah sai a ci gaba Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da sauran ƴan uwanmu Allah ya samu zama duniya lafiya malamu Allah ya saka musu alkhair iyayen Allah ya saka musu alkhair mun zamu iya ba Allah iya mana abinda ya gare ba Allah ya mana maganin Allah ya mana arziki a rayuwar barkar nan sallallahu alaihi wasallam da wannan muke tsana gurin bangiji Allah huwa ce abinda muke tsoron Allah kare mu kasan mu Allah zai da lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya shugabannin Allah sanya musu adalci Allah ya riko da hannayensu Allah ya taimaka musu da barka nan wannan gaina Allah ya kara masa haske Allah ya kara haske a cikin sa Allah ya kara raya shi albarka nan sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke wannan wasiyar addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu mu ma Allah ya biya na bukatun albarka nan sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fatih الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام ربنا بارك في الذنوب وقابل التوب سكر صوبي بطيبة جئتك إلهي تائبا وخالفا وخارجا وآيبا بمنزل مبارك تنزلني وفاؤنا جميعا ما تسلني عليه بالعيد والأرزاق لا يغلق الله آسف عنا فذلك الهموم أكثر من فالغل بعض منه فلا كلام وجمع ذوق بكلام اللهم لي من أهلي لا لمن عرفت ورفع القيوم اللهم بمن دون أولي ديانكم على ناري يمنا وسراجا gwamnan zai da zuwa da baki ba ga arina min da wata kwace da gawa yiri ba da sarki ba da nima zahiri na da nuna makara ta ni awwala wa akiran ya akiran ya awwala ta na da labari kullum khairi wa karata wi ka kullum khairi لا يرون تنافسا في الفاني كل ما يرون من الفاني أي الأمور كلكم كنا به ونجنا من غضبهم ونكبه مصدقين متصدقين والآمين دار عزيزين فأرجوك تتقون أموالا كالمؤمنين أنفسا أموالا أجل على الشرك الرسالة وسر الأسماء والصفات رب على رب وسلم بيتا وغير تبرئ بهم ليتا كما عجبت العبد تعالى فيما مضى كتاب العمل انت الذي ترزق من تشاء وتشاء كما تشاء وانت اكرم وانت ارحم وانت اجود وانت اعلم انت الجليل القادر المريد ولا يكون غير ما تريد لقد ثم لفنكا خير لي أصابا فضلا وخير لي من كل شيء خيره يا رب بالهادي وصابر هادي
رب العالمين عالم العالمين كل مطالبه كله وعنه بين بكره وعجله جبريل والجبريل والعجله لما تعودت أراني نلت كل مطالبي وإني كنت ما قد قمت هائبا من ربي فكل ما عود شكرت عوني نعمه في ظاهر وباطني أرزق لي بالكيف والموالي والموالي انا تبدل ولك عزم قريبة وعبا من كرم تداوى لي طيبة من تردى كل شنور يا بدر وسودا يا المسلم على المبكاري وعلي وسامنا على نعم الشهير المصطفى ونعم هذه الوسيلة وأبت الأمة حسب المهيمن عبد وعبد الوادي الوادي عبد الكريم الله عبد الباقي سبحانه يعبد ما يوده وليس للعبد سواه مهده إن تسرت إنني مغلوب وللمه الخبير لي مسؤول يسير يا يسير يا يسير فقال إنك الكثير أرئيانا أنك المريد ولا يقول غير ما تريد أرى عبيد كيف وجبان تفعل المسير وكيف تنزل ما تهيب إذا النجم يعزو بهنا فوزوا إنه يعز الدينا لا تمكن أسالينا نادى وغيرك وعد من أي نادى هبوا نكالا وابترا عليه وأنا رسول ومقال لديه وسبب لكل وزبد خيري وتسلم الرسل خيري لمن جميل من دعا وسندا إنا بني أمرنا سمدا عسى أرى نظرا قريبا يزهي كل إله العبد على الأمر متين يا متين يا متين بكثرة كيف ما أقول عليه يضرب بين ضارعا ضعيفا ضعيفا لم يعيش يوما قديما لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا عبد ولا ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي إذا لسلك أجري وإن وهبت لك أجري يا رجل القليل دم أثرا وهو الذي قاربه هو نسرا الذي مسجلا ملكه تعالي وعليه وسلم يا أبرار يا رب بالذات وبالصفات وكل وكل ما في صغير الآيات سجل قلوبنا على الإيمان وسادنا يا والإنسان وانظر إلينا وانصر النجينا أد وقوعنا وأد الدين وحملنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وزاد عني كل من قد آتنا إلي من رب الجزاء الحسنة للمصطفى الشفيع يوم المعشر
عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمم عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمم عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سرائك بريك هادي إلى صراطك المستقيم على هادي أقدر الإله لكن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله